علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan safiya ta asabar wanda ta dace da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ita ce safiya ta uku ga wata kenan yau ko uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya don ci gaba da karatun littafin muna a tuhfatu saniya bi sharhi al-muqaddimat al-ajrumiyya wannan kuma shine darasi na 30 da nawa ne 34 yau za mu tashi babi ne na al-mubtada wal khabar darasin da ya wuce mun yi aka samu na'ibul fa'il za mu tashi babu mubtada wal khabar malam bismillah
babuka a cikin nahawu kuma da suke da mahimmanci wato babun mubtada wal khabar mala yace al mubtada'u huwa al ism al marfu' al ari an al awamil al lafziyya wannan shine ta'rifin mubtada al mubtada'u huwa al ism al marfu' al ari an al awamil al lafziyya wato shi mubtada suna ne wanda ake baiwa hukunci na rufa'a sawa'un rufa'a din nan za a yi ta ta hanyar damma zahira au muqaddara ko kuma za a yi ta ne ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwan da ke wakiltar damma huwal ismul marfu suna ne wanda yake da hukunci na rufa'a al'ari anil awamil lafziya wanda ya wofinta daga dukkan waɗansu ababe da ke canja wasali na lafazi waɗanda ake faɗa da baka ababe da ke canja wasali ko suke hukuntar da ai wasali iri kaza kamar su ala da in da sauran baki su huruful jar ko kuma su wawul qasm wallahi wawul qasm tana wajabtar da yin wasali na kasra a cikin sunan da ta shiga wallahi an gane ku wattini wa zaituni wa turi sinin kaga dukan waɗannan kalmomi guda uku sun zanto majrura abin da ya haifar da jarra a cikin su shine wawul kasmi to kaga wannan amil ne min awamili amil min al-awamil al-lafziyya kenan wawul kasm kamar yadda huruful jar kulluha awamil lafziyya to shi mubtada babu wani amil na lafazi da ya gabace shi suna ne kawai ya zo a farkon kalma zaidun qa'imun kaga kalmar zaid ba abin da ya gabace ta baka ce ba inna zaidan qa'imun ko la'alla zaidan qa'imun zaidun ka fara da shi kai tsaye duna an yasbiqahu amilun min al-awamil al-lafziyya to duk sunan da aka fara zance da shi babu wani abin da ya riga yi shi cikin ababen da ke canza wasali ko hukunta yin wani nau'i na wasali to wannan shine ake kira suna mubtada shine al'ari anil awamil lafziyya yani lam yasbiqhu amilun min al-awamil lafziyya kun gane ko wal khabaru shi ko al khabar huwa al ism al marfu' al musnad ilayhi idan an ce al khabar shine suna mai rufu'a al musnad ilayhi al musnad ilayhi wato wanda ake jingina mubtada zuwa gare shi shine al-musnadu ilayhi domin shi kadai khabar din babu yadda za a iya fa'idantar da zance in ba dan mubtada ba alakantosa da mubtada ba nahwu qaulika kamar zancen ka kai mai zance ka ce zaidun qa'imun ko ka ce az-zaidani qa'imani ko ka ce az-zaiduna qa'imuna lokacin da ka ce zaidun qa'imun az-zaidani qa'imani az-zaiduna qa'imun kaga anan kalmar zaid mubtada ce qa'im ya zama khabar az-zaidan mubtada ne qa'imani ya zama khabar az-zaiduna kuma shi ma mubtada qa'imun ya zama khabar din sa an gane ko bismillah zai sharhi yanzu وأقول المبتدأ عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاثة أمور مم.
الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ wannan sharhi ne da ƙarin bayani yace mubtada idan an ce mubtada kamar fassara ce na abin da aka samu al'amura guda uku sun tattaru game da shi al'amari na farko an ya ko nasman mubtada dole ya zanto ismi babu yadda za a yi fi'ili ko harafi su zama mubtada sai ismi faɗinsa cewa an ya ko nasman fa kharaja an zalikal fi'il wal harf wanda ya nuna harafi da fi'ili ba ta ciki والثاني أن يكون مرفوعا كما يتشيوان ننسونا أن يزنتو مرفوع فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي وتكاغا أن دولة سيأفتر المنصوب domin mubtada baya daukan nasaba wal majrur bi harfi jar asli kuma dole a fitar da al majrur bi harfi jar al asli sannan abu na uku an yakuna ariyan an al awamil al lafziyya ya zanto ya wofinta daga awamil na lafazi wa ma'ana hada an ya kona aliyan min al-awamil al-lafaziyyati mislul fi'li kamar fi'li an gane ku wa mislu kana wa akhawatiha domin kamar ka ce ja'a zaid ja'a fi'li ne zaid babu yanda za a yi a nan gurin zaid ya zanto mubtada domin sabaqahu fi'lun wa mislu kana wa akhawatiha kamar kana wa akhawatiha فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق كلا wani zai iya tambaya cewa ya ce mana kamar fi'ili sai ce kuma kamar kana wa akhawatuha kana wa akhawatuha ma ido af'al to amma me bambancin da zai ce mislul fi'ili kamar fi'ili sai kuma ya ce wa mislu kana wa akhawatiha domin kana wa akhawatiha ma dakhalatun fil af'al to sai dai af'al sun kasu kashi biyu akwai af'alun tamma akwai af'alun nakasa idan an ce fi'li tam huwa alladhi yaktafi bi marfu'i wanda da ka kawo masa fa'ili ka riga ka biya shi to kila ya bukaci mafa'ulan bihi mansub kila ba zai bukace shi ba amma idan an ce fi'lun naqis shi fi'lun naqis la yaktafi bi marfu'i duk inda fi'lun naqis yake yana shiga ne cikin al-mubtada wal khabar fa yatasarrafu fihima برفع الأول ونسب الثاني كما كان وأخواتها كاغا تدخل على المبتدأ فترفعه والخبر فتنصبه إلى فتاة فهمت أما كما جاء بزي شده cikin mubtada wal khabar ba mun ja'a fi lili ta da ya samu fa'ilin sa ya riga ya gama ja'a zai shikenan jumla ta riga ta cika ko ya zanto kila ya ta'adda ila mafa'ulan bihi mansub mansub kamar akala akala zaidun ta'ama aga shikenan ba zai shiga ba za ka zo ka dauki zaidun qa'imun an gane ko kuma ya zanto cewa ja'a ko akala ta shiga cikin su kuma ya zanto kana nufin suna nan a matsayin mota dawal kabar din su ta yadda zai zama na farkon ya zama ismu ja'a na biyun ya zanto kabar ja'a ba zai yiwu ba sai dai tarkibin ya canja gaba ɗayansa domin kila wani zai iya cewa to zaidun qa'imun ai zan iya zuwa a cikin larabci kamar yadda zan ce kana zaidun qa'iman in ce kuma akala zaidun qa'iman kuma tarkibi na yayi to amma akwai bambanci domin lokacin da nace kana zaidun qa'iman kana fi'lun naqis zaidun ismu kana marfu'a qa'iman khabaru kana mansuban haka haka abin yake amma idan nace akala zaidun qa'iman kaga anan gurin sai zanto akala فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أن غانكو قائما سيرا حال حال kaga zaidu ba zai zanto ismu ja'a ba ko ismu akala sai da zanto fa'ili ke to kaga ko bambanci ke ina fata an fahimta فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل dukkan suna da ya biyo bayan fi'ili to ko dai zanto fa'ili ko na'ibul fa'il haka zai zama kama alama sabaka bisa ga yadda ya gabata bayani a baya wal ismul waqi'u ba'da kana aw ihda akhawatiha yusamma isma kana sunan da ya biyo bayan kana da akhawatiha ba a kira shi suna fa'ili sai dai a ce da shi ismu kana wala yusamma mubtada ko ba a kira shi suna mubtada an gane ko sai ce bi
ومثال المستوفى هذه هذه الامور الثلاثه محمد مم.
من قولك محمد حاضر مم.
فانه اسم مرفوع مم.
لا يتقدمه عامل لفظي
yace idan kana son ka ga jumlar da suka duka wannan sharuɗa ko sunan da ya cika wannan sharuɗa sai ka ce Muhammad min qawlika Muhammadun hadirun fa inna husman marfu'un lam yataqaddamhu amilun lafziyyun wato suna ne marfu'i wanda amil lafzi bai gabace shi ba anan nake so mu halarto da tunaninmu malamai ba sa faɗin kalma haka kawai sai in suna nufin wani abu lokacin da ya ce al'ari an al'awamilin lafziya al'awamil al-lafziya ya kamata a matsayinka na mai tunani ka gane cewa ashe a al'awamil kashi biyu ne akwai al'awamil lafziya akwai al'awamil ku faɗa mu ji wannan gairin lafziya wayo ne sai dai ku ce al-ma'anawiya eh wannan wayo ba an saba ce wannan akwai al'awamil lafziya akwai al'awamil al-ma'anawiya dan saboda zai zo ila ba zai faɗa nan ba amma a wani wurin shi mubtada mun yana da rufa to me ya sabbaba masa rufa babu wani amil irin wanda kana zaidun mu ce kana ita ce ta yi aiki cikin zai ja'a zaidun mu ce ja'a ce ta yi aiki cikin zai to shi kawai da yazo zaidun qa'imun da rufa wa yake samu rufa wa ya hukunta masa ita nahnu ma ra'ayna amilan lafziyan to anan ne sai batu ya zo na cewa hunaka amilun ma'nawiyyun la tarahu al-ainu bal yarahu al-qalb akwai amil ma'anawi shi ya sabbaba rufu al-mubtada ma huwa hadha al-amil al-ma'anawi sai ce huwa al-ibtida'u kawai fara zance shine ya haifar da a samu rufa to ina son ku gane dai akwai idan sun ce al-awamil lafziyya wannan ya nuna akwai mai kishi yasu kenan hunaka jambun ajanibun akhar huwa al-awamil al-ma'anawiyya ko da bai faɗe su ba yanzu nan gaba za ku ji su mhm sai ce kaga fadin ka cewa muhammadun hadirun fa inna husmun marfu'un lam yataqaddamu amilun لفظي باوني عامل لفظي دي قبرشيش سيتمي والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند الى المبتدا ويحمل عليه مم.
فيتم به معه الكلام مم.
ومثاله حاضر من قولك محمد حاضر جميل shi alkhabar suna ne shi wa marfu'i yusna da ilayhi mubtada ana jingina mubtada zuwa gare shi dan shi mubtada din shi kadai ba zai yiwu ba amma lokacin da aka kawo khabar aka hada su shikenan wa yuhmalu alayhi akan dauki mubtada a dora akan khabar fa yatimmu bihi ma'ahu al-kalam a sanadiyar shi khabar din sai ka gazance ya cika khabar in sun hadu da mubtada domin lokacin da kace zaidun kawai kai shiru ba ma'ana wa misaluhu misaluhu kalmat hadir min qawlihi muhammadun hadir kaga ba dan kalmar hadir din ba da lafazin muhammad ba zai bada ma'ana ba sai ce me وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت Mm.
وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة نحو الله ربنا ومحمد نبينا وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله ونحو ليلى فضل البنات وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نحو القاضي هو الآتي وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو المجتهدان فائزان ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد نحو محمد قائم والتثنية نحو المحمدان قائمان والجمع نحو المحمدون قائمون وفي التذكير كهذه الأمثلة وفي التعنيف نحو هند قائمة والهندان قائمتان Mm.
والهندات قائمات na'am hukuncin kowanne ɗaya cikin mubtada wal khabar shine kai masa rufa kama ra'aita irin yadda ka gani muhammadun akhiruhu marfu hadirun akhiruhu marfu wa hadha ar-rafa wa imma an yakuna bi dammatin zahira ya iya zantowa bi damma zahira kamar yadda muka gani nahawa allahu rabbuna wa muhammadun nabiyuna kaga kowanne marfu ne bi dammatin zahira wa imma an yakuna مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر ko ya zanto ana kaddara dhamma din litta'azzur yani fi ma kana akhiruhu alifun lazima kamar kace Musa mustafan min Allah lokacin da kace Musa kaga mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur mustafan min Allah lawazin mustafa shi ma zanto marfu'un khabarun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala al-alif mana min zuhuriha thiqal ka kowanne an kaddara masa dhamma ne ana lafazin mustafa yana nufin zababbe Allah yastafi min al-mala'ika yani yakhtar wa nahu layla fudul an-nisa kamar da zaka ce layla ita ce mafificiyar mata lafazin layla kaga mubtada marfu'un bi dhammatin على الألف مقدرة على الألف ونا من ظهورها الثقل haka idan ka ce fudla fudla ta'anisi ne na afdal idan namiji ne afdal idan mace ce fudla wannan idan kana nufin at-tafdil kenan kamar asghar sughra akbar kubra da abin da kake nufin tafdili wato fifi fifiko da shi idan namiji ne zai zama ala wazni af'al idan mace ce za ta zanto ala wazni fu'la fudlan nisa wa imma an yakuna bi dammatin muqaddaratin mana min zuhuri hasiqal ko ya zanto ana kaddara damma ne min ajli istiqal wato ma kana akhiruhu ya'ul lazima kenan kamar alqadi huwa al-ati lafzun alqadi mubtada kenan marfu'un bi dammatin muqaddaratin ala al-ya منع من ظهورها الثقل هو الآتي أنا أقول هو كوم شيء مبتدا ثاني سيدنتو الآتي خبر دنسا الآتي كاكا شيء ماذا خبر مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ko ko mu ce huwa anan mun damir al-fasl ne fusila bihi bain al-mubtada wal khabar wato sai zanto al-qadi شيني مبتدا الآتي الخبر هو ضمير الفصل الذي جيء به للفصل بين المبتدا والخبر وتولنا وجهان من الإعراب قوم شيء المبتدا ال- القاضي المبتدا الأول هو المبتدا الثاني الآتي خبر المبتدا الثاني والجملة المكونة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول أن هي تلي رابي تنا تسعو أما دي أنا ينتا تنا تسعو أما أنا ينتا هكا mun gama da wannan ko wa in ma an yakuna marfu'an bi harfin min al-huruf allati tanubu an ad-damma ko ya zanto marfu'i ne la bi damma wa innama bima yanubu an ad-damma kamar mu ce al-mujtahidani fa'izani kaga al-mujtahidani mubtada marfu'un bil alifi niyabatan an ad-damma li'annahu musanna haka idan muka ce fa'izani shi ma marfu'un bil alif niyabatan عن الضمة لأنه مثنى ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد دون أن المبتدأ والخبر في دي دي ودي لا جونا في الإفراد وجن إفرادي معناه إذا كان المبتدأ مفردا لا بد أن يكون الخبر مفردا محمد قائم ba za ka ce muhammadun qa'imani ba samu tatabuq ba bainal mubtada wal khabar kuma ba za ka ce muhammaduna ba qa'imun muhammaduna qa'imun ba zai yi dole a samu tatabuq bi ma'ana idza kana al mubtada'u mufradan la budda an yakuna al khabaru mufradan kadhalik wa idza kana musanna la budda an yakuna al khabaru musanna wa idza kana al mubtada'u majmu'an la budda an yakuna al khabaru majmu'an kadhalik hada ma'ana tatabuq sannan kuma labuda an yi tatabaka fit tazkiri wa ta'rif zaka ce zaidun qa'imun ba zaka ce ba zaidun qa'imatun wa sawu tatabaka ba an gane ko zaka ce fatimatu qa'imatun ba zaka ce fatimatu qa'imun yani lam yujad at-tatabuk fi hadha at-tarkib ولا بد في المبتدا والخبر من ان يتطابقا في الافراد نحو محمد قائم والتثنيه نحو المحمدان قائمان والجمع نحو المحمدون قائمون وفي التذكير كذلك كهذه الأمثلة وفي التأنيث نحو هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات أظن أن هذا واضح في سمي المبتدا قسمان ظاهر ومضمر قال والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنا عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك
wannan shi ma yana da sauki matuƙa mota da iri biyu ko dai zanto suna na zahiri kamar zaid muhammad ishaq a za ismun zahir ko zanto mudmar ko ka ce almudmar ko ka ce abdamir duk ma'ana ɗaya ne shi ne ya ce zahirin suna bayanin sa ya riga ya gabata su zaid su muhammad su hind da suka gabata a baya sai a nan gudun abin da kira lamiri to lamiri kuma guda goma sha biyu ne ga suna ya lissafa ana wa nahanu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahu qawlika ana qa'imun wa nahnu qa'imun wa ma isbaha dhalik karanta mu ji وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين الأول الظاهر والثاني المضمر وقد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر فمثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله وعائشة أم المؤمنين والمبتدأ المضمر اثنا عشر لفظا الأول أنا للمتكلم الواحد نحو أنا عبد الله kaga wannan tarkibin sai zanto ana shine mubtada abdullahi abdu shine mai khabar wa huwa mudaf lafz al-jalala mudaf ilayhi aha والثاني نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه نحو نحن قائمون والثالث wato ita na hannu ko mutum ɗaya in yana tare da jama'a ko ko mutum ɗayan da yake kamba ma kansa shi ne zai amfani da ita shi kadai daga cewa mun yi kaza ko za mu yi kaza ko kuma in yana nufin shi da sauran waɗanda suke yi tare na والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر نحو أنت فاهم والرابع أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أنت مطيعة والخامس أنتما للمخاطبين مذكرين كان أو مؤنثين أو مؤنثتين نحو أنتما قائمان وأنتما قائمتان والثالث أنتم لجمع المذكر المخاطبين نحو أنتم قائمون والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات والثاني هو للم- للمفرد الغائب المذكر نحو هو قائم بواجبه والتاسع هي للمفردة المؤنثة الغائبة نحو هي مسافرة والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا نحو هما قائمان وهما قائمتان والهاد والحادي عشر هم بجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون والثاني عشر هن بجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات ضميرا فإنه لا يكون إلا باردا منفصلا كما رأيت wannan jumla ta karshe kawai za mu fassara duk sauran kun fahimta jumlar karshe ce wa idza kana lahu mubtada dhamiran in mubtada ya zanto dhamiri kamar ana ko antum fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan to dole ya zanto dhamiri ne na zahiri kuma dole ya zanto dhamiri ne munfasil idan an ce ad-dhamir al-bariz yuqabiluhu الضمير المستتر an gane ko kishiyar barin shine mai almustatir sannan idan an ce al-damir al-munfasil yuqabiluhu al-damir al-muttasil don shi damiri al-muttasil ba a fara zance da shi mun karanta baya la yabtada'u bihi al-kalam wa la yati ba'da illa fil ikhtiyari kamar tu wajen kaulika ji'itu ataitu kamar na wajen kaulika ji'ina arsalna kaga bin za a yi tu ko na din nan ya zo a farkon zance ina fata mu fahimta a shi kaga ba zai taɓa zama mutu da ba har abada duk da mirin muttasil ba da za a iya zama mutu da har abada dan mutu da zai zo a farkon zance ne shi kuma wannan la yamkin an yati fi awwal al-kalam wa la yati ba da illa fil ikhtiyari to sannan kuma dole ya zanto damiri ne al-bariz bi ma'ana al-zahir domin akwai zamiri wanda yake al-mustatir zamiri mustatir baya zama mutada dole sai zamiri wanda yake ba wannan yana da muhimmanci mu san wannan domin ko da mun je wajen li'irabi inda lamiri bai fito fili ba a kaddara shi ko mu kaddara shi a matsayin mubtada kaga ba zai yiwu ba an gane ko a iya kaddara shi a matsayin fa'il a iya kaddara shi a matsayin wani abun daban amma ba za a kaddara shi ba a matsayin mubtada to ina ga sai mu dakatar da wannan anan ko da in mun tashi sai mu shiga cikin khabar shi ma kuma da kashe-kashensa za mu yi nan taba wannan dingo ko ya ne ina ne muka tsaya wancan ne mu'allakarwa za mu shiga ne ko kuma manta kuma karanta to mu je
بسم الله الرحمن الرحيم تعليق كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجب بزهير لما في شعره من وضوح وصدق وأبيات زهير التي أوردنا أوردنا أوردنا توضح خصائص أسلوب الشاعر وتصور شخصيته وتصور وتصور شخصيته وإذا درسناها اتضحت لنا الأمور التالية wannan ta'aliki shine kamar da wani dan comment da zai bayar game da baitoci da suka gabata na Zuhair ibn Abi Salma yake cewa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya'jabu bi Zuhair Umar wato Zuhair na burge shi lima fi shiyarihi min wuduhin wa sidqin dan a cikin gaskiya waƙarsa akwai gaskiya da kuma fito da ma'ana fili sama da ragowar mawaka na jahiliya wanda yawanci ba gaskiya cikin abin da suke faɗa rul kais zaga a cikin waƙoƙinsa akwai ƙarya da yawa abubuwa ba su faru ba ya ta faɗa su haka ka- yadda yake ziga dokinsa ya siffanta shi da kaza ai kaga yawanci siffofin sun wuce hankali an fahimta ko da yadda yake zuka kansa da jaruntarsa abin ya yi yawa to amma shi zuhair yana faɗin abin da yake shine gaskiya ko da yake su daga cikin udabawa akwai wanda suke cewa in kaga waka ta yi yawa in kaga waka ta yi daɗi to ƙarya ta yi yawa ce ma'ana suka ce ash'arun nasu wa akzabun nas wanda yafi kowa iya waka shine wanda yafi kowa iya ƙarya waka ta fi daɗi in yace zai ta gaskiya a cikin waka to amma wannan magana ce mujarrad magana ta udaba mu a musulunce min manzurin islami la nu'ayyidu al-kadhiba wala nad'u ilayhi wala nuwafiqu alayhi لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار تهدي إلى النار الله المستعان مهم. يتي وأبيات زهير التي أوردناها توضح خصائص أسلوب الشاعر wato baitocinsa da muka kau- da muka koro su suna fito wanda da fili khasa'is na uslubinsa wato salon zancensa wato sauru shakhsiyatahu kuma baitocin suna suranta mana yadda shakhsiyarsa take personality din zuhairi yake mutum ne mai son zama lafiya musalin ba mai fada bane ba ko a cikin wakokinsa za a duk wanda yake son a rika sulhu har yana zuga masu kokarin hada sulhu ai ka san ba ba mutum ne mai dan tashin hankali ba musalim ne wa idza darasnaha ittadaha lana al-umur al-atiya ina ga wannan cikin halawan tashin kiyama ko daga malamai ma a masallaci kuma da ana kiɗa wa idza darasnaha ittadaha lana al-umur al-taliya idan muka karanta waƙoƙin Zuhair waɗannan al'amura za su fito gare mu a fili na farko yabdu karanta mana نعم يبدو زهير من شعره شاعرا هادئا رقيق الحاشية حلو الغزل yake cewa zuhair yakan bayyana a cikin waƙarsa a matsayin wani mawaki hadi an natsatse ko kalmomin za ga an zaɓe su ne da inaya a natse raqiqal hashiya wato mai taushin mu'amala hulwal ghazli kuma ko da zai tsarince a cikin waka maganar mace za ga tsarince ne mai daɗin faɗa wato babu batsa irin da su imrul qais wanda zaka ji kai kanka kana kunyar faɗa a cikin jama'a yana maganganu masu tsafta aha ثم هو مسالم يكره الحرب ويعشق السلام sannan ko misalin mutum ne dan neman zaman lafiya ya karaful harba yana kin yaki wa ya ashaku salam yana begen zaman lafiya eh ya ashaku ba ya ashiku ba ashika ya ashaku asalin su kenan al ishku shine mazan
وهو أخيرا حكيم قوي التجربة يتحلى بقدر عظيم من الأفكار الصادقة doriya akan haka mawaki ne wanda yake hakim mai hikima kauyi wato yana da tajriba a cikin rayuwa wato ya koyi darussan rayuwa masu yawan gaske yawanci ko mutum yakan koyi darussan rayuwa ne galibi idan ya tashi ba a cikin gata ba duk wanda ya tashi ba a cikin gata ba ya fi koyon rayuwa da wuri dan wahala za ta sa yayi can yayi can yayi can sai ya koyi abubuwa masu tarin yawa sama da wanda ya tashi cikin gata komai sai dai a yi masa komai sai dai a yi masa daga lokacin da ga- zai samu kansa cikin matsala sannan ya tahalla bi qadarin azimin min al-afkar as-sadiqa yana yin kwalliya da adadi mai yawan gaske min al-af- min al-afkar as-sadiqa na tunani tunanin wanda suke na gaske za ga yana da bu'udun nazar yana da fikir sadiq aha يظهر في شعر زهير أثر التنقيح
a cikin waƙar zuhair yakan bayyana a fili asaru tanqihi irin tasirin da tace waƙa yake da shi warrawiya da bi sannu arrawiya shine bin abu a hankali at-tanqih wato tace abu ka zaɓi me zaka wata ka faɗa zaka fahimci wannan a cikin waƙar zuhair aha ولا عجب فزهير يمثل طبقة من الشعراء كما يسمون
kana yusammauna كان يسمون عبي- عبيد الشعر Mm, لأنهم لا يحبون الارتجال mm, بل ينفحون أشعارهم mm.
قبل عرضها wato ba mamaki akan wannan dan zuhair kamar yana wakiltar wani gungu ne na mawaka yumassilu tabaqatan min ash-shu'ara yana wakiltar wani gungu na mawaka kanu yusammawna habida shiyar wanda ake kiransu da suna bayin waka saboda kasida ɗaya sai mutum ya shekara ɗaya a kanta in ya ga dama zai iya yin ta cikin yini guda amma ya cire wannan kalmar ya canja ya gyara nan ya gyara can wancan baitin da ya kai shi na goma ya dawo da shi na biyu da ya kai shi na sha ɗaya ya dawo da shi na tara sai su yi ta yi har tsawon wannan da haka ake kiransu abidu shi'ir abidu shi'ir ma bayan waka li'annahum la yuhibbuna al-irtijal ba sa son yin irtijali a cikin waka irtijali kawai yanzu in faɗi waka ba tare da tsaro ta daga gida ba shine irtijali idan ka dace alka fulanin kalimata hu irtijalan ko irtajal kalimatan amama al-jamahir kai tsaye ya tsiri zancensa ba tare da ya rubuto shi daga gida ba to ko a cikin huduba ko a cikin waka masu yin wannan ba su da yawa baiwa ce to amma sai dai kuma waɗansu din sukan yi kaga sun dace da muwaffaqin saboda Allah ya ba su fasaha waɗansu kuma kaga sun yi kuma ya shirme ya zama shirme dan wani gani yayi wani yayi shi ma sai ce bari yayi haka to kuma in dai ba ki da gashi irin na wancan to bai kamata ki ce zaki kitso irin na wancan ba saboda kowa da irin baiwarsa manzo Allah ya ce annasu ma'adin mutane kamar ma'adani ne akwai ma'adanin da idan ka haka zaka hako zinari da azurfa akwai wanda kuma gishiri za ka samu akwai wanda suminti ne akwai wanda haka mutane suke darajojin su ba ɗaya bane ba ma'adin ka ma'adin az-zahabi wal fidda bal yunaqqihuna ash'arahum suna tacewa kokin su qabla ardiha tun kafin su zo su bayyanar da su gaban mutane sai mutum ya tsara wakar kafin ya bayyana ta wa qad summiyat wa qad summiyat qasaid zuhair at-tawila bil hawla
alhauli alhauliyat الحوليات waƙoƙinsa dogaye ma ana kiransu da suna alhauliyat alhauliyat daga alhaulu ne alhaulu ai shekara guda kowace waka dai sai shekara guda a kanta wajen tsara ta da gyara ta da tace ta to sai a ce kharajat hauliyatu to ma'ana waƙoƙin da ba sa fitowa sai duk a shekara sau daya da yawan sai a samu suna hauliyat li'annahu
لأنه كان ينظمها وينفذها ويعرضها في حول كامل ومعلقة زهير هي إحدى hauliyat domin yakan tsara wakar sannan ya zo ya rika biyu yana tace ta wa ya arduha sannan ya zo ya karanta a gaban mutane fi haulin kamil tsawon shekara guda wa mu'allaqatu zuhair hiya ihda hauliyatihi wannan mu'allaqar da muka karanta a baya ɗaya daga cikin hauliyat ne wato wannan ya nuna daban da wannan yana da wata hauliya din daban abu na uku الثالث تشبيهات زهير و- وصوره وصوره وصوره منتزعة من البيئة البدوية muntaza'atun لا، منتزعة من البيئة البدوية كقوله خبط عشواء يضرس بأل- بأنياب يضرس بأنياب يوصى بمنسم وانظر إلى أقيلته في الحرب فتراه يشبهها بالوحش والنار والرحى والناقة idan ka kalli waƙoƙin zahar za ka gane cewa mazaunin karkara ne ba dan binni ba ne domin tashbihatu zahir tashbihin da ya rinka zuwa da shi a cikin waka wasuwar hu da hoto da ya rika bayarwa ya gina kalmomin da za su baka hoto muntaza'atun min al-bi'ati al-badawiyya dukkan su kamar ya ciro su ne daga environment na zama na karkara ga wurin zama irin na karkara ka kaulihi kamar khabta ashwa'a kaga ashwa'a ai raƙuma ce raƙuma kuma abin da take ko a kauye kamar yudarras bi anyabin to kaga maganan yudarras bi anyabin za a gatse mutum da hakori ko a taune shi da hakori ai sai wajen yan farauta ake irin wannan fada duk ta kama ai cizo ma ai cizo dai a ci nasara kawai yuta bi mansimi za a take mutum da kofato kaga wannan duk magana ce ta zaman kauye a cikin birni ai yara ba da san wannan wanzur ila akhilatihi fil harb kuma ka duba irin khayal din da yake kokarin ya kawo mana a cikin a cikin fada a cikin yaki fatarahu yushbihuha bil wahshi wani lokaci yana kamanta yaki da namun daji wannari ko wuta warraha ko dutsen nika wannaka ko taguwa duka waɗannan ababai ne ba abin ne suke ba to wannan shi ke koya mutum wato yake koya yake sa mutum ya samu malaka ta annaqat malaka ta naqadi um, ta yadda idan mutum yanzu ya kera zance daga kallon zancensa ko da ba ka san shi ba sai yau idan dai yayi kasida ya faɗa ko ya kawo wani zance na hikima idan ka karanta ka iya rarrabe cewa menene background din wancan mutumin a ina ya tashi ya yi karatun addini ne ko ya yi na shirme ko ya zauna a ƙauye ko ya zauna a binni ko ya tashi cikin gata ko bai ina fata an fahimta za ka ga mutum yana irin wannan ya malakatun daga bambanta ba wata rana an yi umsiya shehariya muna jami'atul islamiyya da akwai malamin mu Profesa Babikar Dushen wani mutumin Sudan ne dattijo ne shi ya zama external examiner dina a thesis din da ne kwanan nan a Sudan babban malami ne ana daukan shi hujja a luga ya karantar a Madina shekara sha biyar bayan da ya karantar a Ummu Durman wajen shekara goma yanzu kuma ma an yi masar taya yake yadda ya ce shi so yake rayu har ya mutar ɗalibai da kire ke tafiya amma abin nan to ya ya ya ya zo ya karanta wata kasida da ya yi akan yakin kudancin Sudan wato a cikin wakar yake zuga sojojin sudan ga sunan sun taho da kwari da baka da menene da harbi da takobi da masu da wane ne to wanda yazo zai nakadi ya kayyama wakar ya kimanta ta a faɗi mai take da shi na miza shine professor abdul basir badar shi ma ɗaya daga cikin zaratan malamai ne a jami'ar madina lokacin muna can ya zo na cewa shi komai ya yi masa a cikin wakar amma doktor babikar dushe ne ya ɗauke mu daga lokacin da ake yaki da bindiga da makamai masu linzami ya kai mu lokacin kwari da baka yace daga jin wakar kasan wakar dan kauye ce ya ga shi da ya a wurin gudu ba wannan ba koyo bane ba da sauransu akwai wani professor Bizra ya rasu mutumin Syria ne wato da ya ɗauki wata waka ta Imrul Qais na mata ta halili yayi ta halili yayi ta halili kai ka ce da shi aka zauna aka shirya kafin a faɗi waka shi ne sai wani ɗalibi dan gane yake cewa da shi ya sheikh hal turidu an taqula lana anna ash-sha'ira lamma qala hadhihi al-qasida ra'a kull hadhihi adh-dhuruf wal mulabasat ce wallahu alam hadha ma zahara li sai kana so ka ce mana yanzu shi wannan mawakin lokacin da zai faɗi wannan kasida duk ya ga waɗannan ababen da ka hararo kake mana ta halili ɗaya ɗaya daki daki ce ko alama ban sani ba tunda ba mu rayu da shi ba amma dai wannan shi muka gano a cikin kalmomin waƙarsa kaga wannan shi ma yana magana abin da ya gano a cikin kalmomin waƙar Zuhair ba so rayu da shi bane ba amma yana ganin a yi ta maganan raƙumi makauniyar raƙumi ina ruwan yaron binne da raƙumi makaho ko raƙumi mai gani ya ma taɓa sanin kowa sun cewa wannan ya tashi ne a bi'a ba da wuya sai kuma yace me
يثبت في شعر زهير نزعة من التدين ولعلها هي التي أكسبته الصدق في ورعه والوضوء في أفكاره وتستطيع أن تتبين تلك النزعة في الأبيات الخامس والعاشر والإحدى عشر والاثنى عشر
yace tabudu takan bayyana a sarari fi shi'ir zuhair a cikin wakar zuhair naza'atu min at-tadayyun wato sha'awar addini shine naza sha'awa ta addini min tadayyun na yin addini wala Allah hiya sabatu sidqa fi madhi me yawa wannan sha'awar addinin ce ma ta sa ma har yake kokarin fadin gaskiya a cikin yabo baya wuce gona da iri wal wuduha fi afkarihi kuma yasa ya yake fito da ababen da yake na tunaninsa a fili baya wani nuku-nuku wa tastati'u an tatabayyana tilkan naza'ata fil abyat ka iya gano waɗannan wannan sha'awa ta addini a cikin baitocinsa na baiti na biyar fa aqsamtu bil baiti alladhi tafa hawlahu rijalun banahu min quraishin wa jurhumi tunda har yi maganan ka'aba kuma yayi maganan masu tawafi a ka'aba ya nuna da yana da wani nau'i na addini kuma da baiti na goma baiti na goma shine inda yace ala abdul halafa anni risalatan wanda bayana amma anan gurin baya fitowa fili sai dai baiti na sha daya fala taktumunna Allah ma fi nufusikum li takhfa wa ma ma yuktami Allah yu'lami wa ma ma yuktami Allah ya'lami baiti na sha biyu yu'akhkhar fa yudha fi kitabin fa yudkar li yawm al-hisabi aw yu'ajjar fa yanqabi kaga duk wani abu ne da nuna maka kamar dai akwai nau min at-tadayyun tadayyun na mutanen jahiliya tunda akwai ragowar burbushin addinin annabi ibrahim alaihi salam waɗansu kuma sun cakuɗa shi da gargajiya amma dai koyaye yana da abin nan a nan kaga kamar akwai a cikin hudaba wanda suke ganin cewa shi mizani na gaskiya a wurinsu ba wai gaskiya a ma'aunin mutane cewa eh abin da ya faɗa dole ya zama gaskiya ba a gaskiya a mahangar mawakin ko da mutane suna ganin ƙarya ne in shi a mahangar sai yana ganin gaskiya ne to wannan abin sunan shi gaskiya wato gaskiya a ganin sa shi abu kaza gaskiya ne to amma gaskiya ba za mu dauki wannan a matsayin mizani ba ba za mu mayar da gaskiya ganin wani shi kadai ba sai dai abinda wato ya tabbata a matsayin gaskiya ta fuskar bincike ko ta hanyar dalilai na shari'a a matsayin mu na musulmai to wannan shine wancan munakasha baya da wani fa'ida sosai yawanci tambaya sai da an sa kawai mu dan bude wannan mu shiga ciki ko yaya dan mu shiga don so mu mu bude na'am ban ji ba ban sani ba na'am bismillah
من معلقة الطرفة فقر وحكمة كلمة عن الشاعر هو طرفة بن العبد من بكر بن وائل ولد على الخليج العربي في بيت عبيد في الشعر فأبوه شاعر وخاله وخاله المتدمر شاعر وعمه المرقص الأصغر وخال أبيه المرقص الأكبر كلاهما شاعر توفي أبوه وهو طفل ويبدو أن أمامه ظلموه وأمه ظلموه وأمه نعم ظلموه وأمه ورثة وأكلوا ميراثه ميراثهما فامتلأ شعره بشكوى الأقارب shi wannan ana kawo shi a cikin jeri na biyu galibi masu rubutu akan adab sukan kawo shi shine na biyu bayan imrul qais wato tarafa ibn al-abd sunansa shine tarafa ibn al-abd ibn bakr ibn wa'il an haife shi a al-khalid al-arabi wato al-khalid al-arabi shine tekun larabawa wanda ake kira tekun fashe yau fi baitin arikin fi shi'ri a gidan da suka shahara da waka fa abuhu sha'ir mahaifinsa kansa mawaki ne wa khaluhu al-mutalammis sha'ir akwai khalinsa dan uwan mahaifiyarsa ana kiransa al-mutalammis shi ma mawaki ne wa ammuhu al-murakkish al-asghar da kanin babansa da ake kira al-murakkish al-asghar wa mawaki ne wa khalu abihi akai kuma ya yi umarnin a fille masa kai ne faramahu sai jefar da wannan takarda fil bahari wato a cikin teku wa haraba ya gudu wa amma tarafa fa sallama kitabahu ila al-amil shi ko tarafa bai yi wannan dabaran ba sai dai kai wasiƙa wurin wannan gwamna fa qatalahu ya kashe shi ho shabun fi sadisati wal 20 a takaice wannan shine dan jumlataccen tarihin tarfa ta bin al-abd cikin mawakan jahiliya kusan shine yaro karami wanda ya mutu yana yaro dan shekara 20 da abin nan da kadan ina ga sai mu tsaya nan lokacin da zamu tashi sai mu tashi munasabatun nas ko mu karanta nas alhamdulillah wa alaikum salam eh kilahuma sha'ir shi ne shi ne daidai a cikin karatun adab ba ruwa ba ba yadda zai ne sai ya haɗu da shi na wanne yana da wakokin sai dai kun san yawanci wato tabbatuwar cewa waƙar wane ce wannan waƙar ta wane ce yana da wahalan tabbatarwa illa iyaka su da ba'u ba sa bin hanyoyin da malamai na hadisi suke bi wajen tabbatar da ruwaya wajen tabbatar da waka duk abin da aka ce wane ya ce ba ruwansu ba sa tsaya su bi sanadi ba lallai bane sai an samu sanadi in an samu sanadin ba lallai bane sai ka samu duk masu gaskiya ce to shi sa tabbatar da cewa wakar wani ne galibi abin da ake dogaro da shi shine shuhura a shuhura kadai amma dai ba sanadi ba don in za a bi sanadi to ba wakar da za ta kai labari to waka ce an yi ta a lokacin jahiliya kaga ai arna ne suka rawaito ta to sanadi da arna cikin zaka da cikin ta inganta saboda haka shuhura kawai ake abin nan idan akwai abubuwa da dama wanda shuhura ke tabbatar da su ya kai shuhurar da mutum ba zai iya karyatawa ba kawai shi ne sai mu dakata haka sai Allah ya kai mu gobe ko صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك